من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alkhamis mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma sha bakwai ga watan ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta 1442 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi da suna masjidi sunna da ke titin sardauna a garin azarai kamar yadda muka saba taruwa a kowane dare a wannan wata mai albarka don murusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki daga asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah malaukaki ya lullube shi da rahama tasa tare da taliki da ƙarin bayani da ɗaya daga cikin ɗalibansa mai suna malam aliyu albani ya rubuta shi ma allah malaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako kana mu da muke karantawa mu yi bayani gwargwadon fahimta da masu sauraro muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin yantattu a wannan wata ya sa kuma muna wannan karatu don neman yardarsa to yin ba manta ba muna karatu ne cikin suratu safat a darasinmu na je mun tsaya daidai kan aya ta 101 don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 102 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu da abin da za mu ji na harama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم شاء الله من الصابرين فلما أسلم فلما أسلما وتله للجبين to ku saurara ku ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا Mhm.
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه وفديناه بذبح عظيم وتركنا وتركنا عليه في الآخرين سلام سلام على إبراهيم cigaba كذلك نجزي المحسنين إنه إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا وباركنا عليه وعلى إسحاق Mhm.
ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Allah ka sanya mu cikin musinai wato aka ce almusin shine mai yi don Allah aikin da yafi kowanne wahala ke ka yi don Allah yana da wahala shi yasa waɗanda Allah zai wa hisabi na farko a ranar alkiyama da mai jihadi da mai sarauta da makarancin alkur'ani za a ce kai makarantun alkur'ani kullum kana ƙoƙarin tilawar ƙur'ani ka haddace shi kana karanta don mi kai sai ce ya Allah na yi domin ka ne Allah sai ce ka zabta ka yi ƙarya innama karata liyukala laka kare ka yi karatu ne don a ce ka iya ƙira'a ba don Allah kai ba akwai mai musu da Allah? sai ce ba don Allah kai ba ai Allah ya san ba don shi aka yi babu wani masani kamar Allah a samu masarauci shi ma amar wannan a mulkin ya yi adalci ya yi komi a tambaye shi don wakai ya ce don Allah sai ya ce ka zabta ƙarya kake yi kayi ne don a sani ladan kai babu ya tafi sai mai jihadi kai mai jihadi don wa ka je filin daga ya ce don kai ya ubangiji sai Allah ya ce ƙarya kai inna ma ƙatalta shaja'ata liƙalu laka shadi ka yi jihadi ne don a ce muka kai gwarzo ne kai jarumi ne kuma an fada yau ku ba ka da lada abu daga ba ƙaramin abu ba ne mutum ya zama musulmi yi don Allah yana da wahala Allah ka sa mu yi domin ka to Allah madaukaki yace falamma balaga ma'ahu ko falamma balaga ma'ahu sa'aya yayin da shi dan ya kai daidai ai khaba'an wanqadahu li amrillahi wato khaba'a falamma aslama ko yayin da suka miƙa wuya shine khaba'a suka kaskan da kai wan na tsallake a bani falon ma balaga shi ne can haka ne na gan shi falon ma balagar gulamu ma'ahu sa'aya yayin da yaron ya kai ƙarfi tare da shi ai ma ibrahim tare da mahaifinsa ibrahim ai al- amala ma'ahu wai'inuhu fi amri da'awati ila Allah ɗan yana taimakon uban wajen al'amari na kira zuwa ga addinin Allah kaga gida ya yi kyau uba mai da'awa ɗan ma mai da'awa haka ake so bahaushe ya ce da'awa sai- in babu dawa ba za a shiga dawa ko a yi adawa Allah ya kiyaye malami a hausa ba sisi ko in ya canja riga maza da a ni malaman nan ko duniya suke so in za a baka mata sai a samu wata mai shan illa ta malume ne wasu Allah sauƙaƙi kyakkyawa kuma ta jahilai ne Allah kiyaye to kun ga uban mai da'awa ne shi ma ɗan mai da'awa ne suna wannan aikin shi ne asaya suna aiki tare da shi wal ibada kuma suna bautar Allah da ɗa da uba tare kaji mutanen kirki ƙila saba sinin to kaji sa'ar wasu ka ce ya kai shekara bakwai ɗin wakila isna ashara aman wasu ka ce ya ɗan shekara sha biyu ne umira bi zabihihi sai aka ce wa annabi ibrahim ka yanka wannan ɗan naka kuma a mafarki aka nuna masa mafarkin annabawa ku duka gaskiya ne wasababu annallaha ikhtarahu khalilan kaji ko dalili saboda Allah ya zaɓi annabi Ibrahim a matsayin badaɗinsa an aka ce khalil bahaushe ya ce badaɗi wadda ka yadda da shi ƙarshen yadda to annabi Ibrahim khalilun lahi yasa mai suna Ibrahim sai a ce masa khalil Ibrahimul khalil faƙala yan bagi li khalilin lahi fala yan bagi li khalilin lahi an yushrika hubban lahi bi hibbul waladi fi kalbi bai dace ba ga ainihin badaɗin Allah ya haɗa son Allah da son ɗansa a zuciyarsa ƙwala sai ce ya bunayya ya kai ɗana inni a ra'aitu fil manami ina barci na gani a mafarki anni azbahuka ina yanka ka wa ru'yal anbiya'i haqqun ka gani ko mafarkin annabawa ko gaskiya ne wa af'aluhum bi amrillah aikin da annabawa suke yi da umarnin Allah suke yi wa kana alwahyu hunaka bi ru'ya ziyadatu fil ibtila'i sai wa'azi ya kasance a canenka ta hanyar mafarki dan ya zama an yi ƙari wajen jarraba hal yahmiluhu hubbul waladi ala ala ta'wili ru'ya bi shay'in akhar shin son ɗan nan nasa da yake yi zai ɗauke shi har ya kai shi ga ya tawilin abin da ya ga mafarki na yankan ɗa ya fassararsa da wani abu daban ka san mu muna da tawili in abu bai zo yadda muke so ba sai mu mar tawili in ya zo dai sai mu kankame mu ce ai mu ne akan da dai to annabawa ba sa kwana sai ce fanzur ma za ta raya kai ɗana ka duba ka ga me kake gani min ra'ayi me ra'ayinka shawarahu li ya'nusa bil dhabhi ya mar shawara dan ya ɗebe markewa da wannan yanka din wayan qada li amri rabbih ya jawu ga umarnin ubangijinsa qala ya abati sai dan gidan annabi ibrahim yace masa ya kai babana atta'u iyobun an ya'il idafati ya abati din sai ce ya abati fi abi if'al ma tu'maru ka aikata abin da aka hore ka da shi aikata abin da aka umarce ka da shi satajiduni insha Allahu minas sabire da sannu zaka same ni in Allah ya so daga cikin masu hakuri ala zalika bisa jimirin wannan yanka da zaka mu tunda umarnin ubangiji ne yayi fa fi kalamil gulami ma yadullu ala kamali aqlihi mala ya ce a maganar wannan yaron akwai abin da yake nuni hankalinsa cikakke ne ba da an ce shekara bakwai ko sha biyu ba mala ya ce maganar nan kuma ta nuna cewa yana da kamala ta hankali wata azimihi lil'abi kuma yana girmama mahaifinsa abin da aka rasa yanzu ko uba ya ce kaza ɗan sai ce a'a baba ko tsohi ne mutanen da ba kwa tafiya da zamani ko? ka san ba wace wani zanci ya ce wai zamani zo mu tafi ƙura'ani shi ne zo mu tafi in ka biya zamani sai ka bata in ka bi shi ka tsaya da al'adunka masu kyau wanda bai saba ƙura'ani ba ka tsaya kai kankamo da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ɗora rayuwarka akan haka ba za ka taɓe ba ba za ka bata ba har abada don haka sai ya ce mi wa imanihi bi risalatihi wa bi rabbihi ko ya kuma yi imani da manzancin mahaifin ya kuma yi imani da ubangijinsa allazi arsala abahu ubangijin da ya aiko babansa wadda'atu lahu kuma ya marda'a wasabru ala tahammulil muhinna ya kuma ya haƙuri bisa ɗaukan wannan jarrabawa wa raddul amri ila Allah kuma ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah dogaro ga Allah ka ce hutu ya huta wa quwwatun nafsi kuma yana da ƙarfin rai wa ma'rifatu anna Allah wa ma'rifatu anna lillahi ibadan sabirina ala ma kallafahum bihi mahama kana al'amru kaje ce wa ma'rifatu sannan yana da sani anna lillahi ibadan cewa Allah yana da wasu bayi na musamman sabirina masu haƙuri kasan masu haƙuri Allah yana son su suna haƙuri alama kallafahumullahu bihi bisa abin da Allah ya ɗora musu mahama kana al'amuru diyar da lamarin ya kasance bayan bagi Allah ya kharuja huwa ma minhu kenan ya dace shi kar ya fita daga cikinsu wa annan najatar duniya fi janibi amrillahi wa anna hayatar duniya ko kuma rayuwar duniya fi janibi amrillahi dangane da al'amarin Allah laisat bi shay'i ba komai bace rayuwa dan Allah ya ce a yanka shi to ai in ya dubi girman Allah da ya ce a yanka shi ya kai ya bada umarni wa fihi qada'u hajatil abi kuma in ya yarda ya biya bukatar mahaifin nasa allazi da'a rabbahu an yahabahu waladan min as-salihin uban da ya roki Allah ya mar baiwa da da daga cikin nagargari in za ka roƙi da ka roƙi nagari karka haifi ɗan daba ya furnace ka ya furnaci gidanka ya furnace unguwarku in ya zama tantagarya ya gagari ƙasa ma gaba ka roƙi kaga annabi ce rabbi habli minas salihin ko ya Allah ka mun baiwa da ɗa daga cikin ƴaƴa na gargari وتشريفه بأنه ممن يستجاب لهم دعواتهم عند ربهم kuma ya girmama shi cewa shi yana daga cikin waɗanda ake amsa da addu'o'insu wajen ubangijinsu wa gairi zalika da wani wannan shi kenan yanzu ɗaya yadda uba ya gaya masa me rage sai aiki falon ma aslama kenan yayin da suka miƙa wuya ga umarnin ubangiji wanda ya umarci annabi ibrahim ya yanka ɗansa ɗanka da ka haifa kana sansa ba wuce ce ba rabo ba ba rabo ba ɗan fari ya mutu ko to ɗan naka na farin aka ce ka yanka da kanka wancan ai mutuwa yi to falon ma aslama ai khaba'a wan qada li amri Allah ta'ala yayin da suka miƙa wuya suka kaskantar da kai suka jawu zuwa ga umarnin Allah wa tallahu lil jabini ai sara'ahu alaihi ya kayar da shi ta ge kuibin sa ai za a yanka abu sai a kwantar da shi ta hauni ko to haka ke walakinnal insana jabina wali kulli insanin jabina ne bainahuma jabhatun kowane ɗan adam yana da ainihin kuɓi biyu a tsakanin kuɓi biyun nan fuskarsa take wa kana zalika bi mina wannan ya kasance a ainihin mina wa amarra as-sikina ala halqihi ya doga wato ya goga wuka a makoshinsa falam ta'mal shay'an sai bata ci ba bimani'in min ƙuduratul ilahiyya ba fa tauri ya ci ba eh bimani'in min ƙuduratul ilahiyya abin da ya zo ya hana iko ne na ubangiji ya hana wukar ta ci ɗan ka san mu zai ce ɗan tauri ne wuka ba ta cinsa in mai imani yanka za ta kuda shi to shine sai allah maɗaukaki ya ce falamma aslama وتله للجبين كو وناديناه أن يا إبراهيم سيمك كراشي مكتي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا حقيقة كاقسكت أبن دك قام فركنك أي بما أوتيت به مما أمكنك من أمر الذبه dangane da abin da aka bima a taita bihi ne da abin da ka zo da shi mimma amkanaka min amrin zafi da abin da ya yiwu a wajenka na umarnin wannan yanka din kalli lamba ta daya a karajar bukari fi sahihi imamul bukari ya fidda hadisi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 859 inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama tanamu ainihi wala yanamu qalbu haka ne ko wata rana matar annabi ne ta tambaye shi aisha ta ce a tanamu kabla an tutira ya rasulallah ta ce ya manzon Allah kana barci gabanin kai wutiri kasan wani in yi barci ba zai tashi ba annabi sai ya ce wa matarsa aisha inna ainiya tanamani wala yanamu kalbi yace idanuwa na biyu suna barci amma idona na zuci fa baya barci sallallahu alaihi wasallam shi ne mala ya ce hadithin bukhari da musulmi sun ce ta namu ainihi wala ya namu kalbu kaga idanuwan mata ne kenan a larabci ta namu amma da aka zo wajen mai zuciya ya namu wala ya namu kalbu kala amru amru ya ce samitu umairan ya kone naji umair yana cewa inna ru'yal anbiya'i wahyun mafarkin annabawa fa wahayi ne thumma qara qawluhu ta'ala bayan ya faɗi wannan hadisi sai ya karanta faɗin Allah da yace inni ara fil manami anni azbahuka kaga ai mafarki ne kuma wahayi ne to mu koma allazi ra'aitahu fi manamika ka gaskata abinda kaga a ainihin wato barcinka faƙad ra'a fil manami annahu yadhbahu shi annabi ibrahim a barcinsa ya ga yana yanka dan ai yaqumu bi amali dhabhi yayi tsaye ya tsaya da aiki na wannan yankan walam yara annahu qadzabahu bai ganshi ya riga ya yanke shi ba bil fi'li da aiki lidhalika kudiba bi kad saddaqata ru'ya don haka ma aka mar magana da cewa hakika ka cika ka gaskata mafarki ai yakfika zalika wannan ya ishe ka fa jumlatu nadainahu jumlar da aka ce nadainahu din nan jawabu ne na lamma bi ziyadatul wawi inna kadhalika kama jazainaka lalle mu tamfar yadda muka sakan ya maka ya ibrahima najzil muhsinina muna kyautatawa ko muna sakan yawa masu ihsani li anfusihim masu kyautatawa kanunsu bimtithalil amri ta hanyar bin umarni bi bi ifrajil shiddati anhu sai Allah ya yaye musu tsanani saboda kyautatawansu inna hada lalle wannan azabul ma'muru bihi umarnin da aka yi wa annabi ibrahim ya yanka ɗansa lahuwal bala'ul mubin bala'i ne bayyana ne ai al-ikhtibaru zahiru jarrabawa ce a fili a ce ka yanka ɗanka Allah ya ce wa fadainahu sai muka fanshe shi ai al-ma'muru bi dhabhihi wanda aka yi umarnin da a yanke shi din sai Allah ya fanshe shi wa huwa Isma'il kama takaddama tsatsan annabi Muhammadu tanan ne shi Isma'il bi zibhin azim aka kawo rago abin yanka mai girma mai kitse aka ce yanka wannan kabar ɗan daga aljanna ai bi kabshin min aljanna ka gani ragon aljanna aljanna da rago ko babu ga dalilinka eh kaza ne ta ce ba na kwaina sai da zakara ko ba gaba kabshin min aljanna rago ne daga aljanna wakila wa huwa allazi qarrabahu habila an ce ragon da habila dan gidan annabi adamu na farko ya ainihin yi qurbani da shi mana ya bayar saboda Allah Allah ya karba shine wannan ragon aka dauko shi daga aljanna aka baiwa annabi Ibrahim a madadin ɗansa da zai yanka aka ce yanka shi wa hadha qawlun garibun jiddan malaci amma wannan maganar ta garibiya ce ma'ana bakuwar magana ce sosai wa sayyu annahu kabashun min kaba min al-kaba kubashil ma'rufa wato rago ne daga cikin raguna sanannu ja'a bihi jibrilu alaihi salam mala'ika jibril ya taho da shi fa zabahu sayyidu ibrahim shugaba sayyidina ibrahim sai yanka shi mukabbiran yana cewa Allahu akbar kabbara kenan Allahu akbar wa wasafahu bil azamati Allah ya sifanta ragon da girma li'annahu aslul abahi kaji asalin layya kenan al abahi jam'u bahiya lamba ta bi ne yishiru ila ma awradahu al bayhaqi fi shi'ab al iman yace ai malan nuni yake yi ga abin da ya taho na hadisi cikin shu'abul iman wanda bai haƙi ya fitar a mujalladi na biyar shafi ɗari biyar da biyar faltafata ibrahimu annabi ibrahim yana waiwayawa fa ya huwa bi kamshin aqrana ayunil abyad yace sai ga wani rago aqrana mai kaho rago in yana da kaho yafi daraja su annabi ya yanka masu kaho a ayyunul abiyar kuma mai farin ido faza ba huyan kashe kalabinu abbasin abdullahi dan abbasu ya ce falakad ra'aituna natba'u zalika darba min alkaba'ish yace sai muka ga muna bin irin wannan wato yanayi ko kuma kalar irin wannan ragon su suke nema in za su yi layya su yanka shi eh ma ba yanka da ganjamin kafin da ruba haushe kazan ba haushe komin sai ya yi wasa shenin addini ma yanke ya ce to muna da dan wani kafin da ruba to in baka da kogo ba dole ka yi zuru ba ya za ka yi allah ya ce ka yi baka kudi ne sai da hali la yi kallifin lahu nafsan illa wus'aha amma kayanka abu kuma ka walakanta shi kuma abin na janibin allah ne ai ba kai ladabi a addinin ka ba ina sai na innahu eh allazi lamba ta biyu ai na gan shi na kare wannan ko to asirra ta ƙarshe ne na gan shi wal hadaya hadaya ma ta aikin haji da wannan aka samu asalinta ka san wadda bai je haji ba layya yake alhaji fa hadaya yake ko ba haka ba wa annahu rubida baina da'ataini an kulle wannan ragon a tsakanin da'a biyu ta layya da hadaya da'atun habila wa da'atu ibrahim to kaji da'ar ma kenan da'ar da habila yayi da da'ar da annabi ibrahim yayi ma ibnihi as-sabir tare da ɗan annabi ibrahim mai haƙuri faƙila marrata ne min aljanna an ce sau biyu wannan ya faru a aljanna wa huwa allazi qarrabahu habila jaa bihi jibrilu alaihi salam fadabahu sayyidu ibrahima mukabbira annabi ibrahim ya yanka shi yana kabbara Allah ya ce wa tarakna alaihi fil akhirin ai wa tarakna abqaina sai muka wanzar da kyakkyawan yabo a kan shi annabi ibrahim a mutanen da za su zo har ƙarshen duniya kowa so yake a danganta shi da annabi ibrahim yahudawa su ce annabi ibrahim nasu ne yan kirista su ce annabi ibrahim nasu ne musulmi su ce annabi ibrahim nasu ne amma allah sai ce namu ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين haka qur'ani yace dubi suratu ali imran sura ta uku Allah yace ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahim ma kana fa lamul juhudi ce jayayya ake Allah yace annabi ibrahim bai kasance ba yahude ba ba yahudu bane ka san yahudi sun fi kowa tinkaho da annabi ibrahim wala nasraniyya kuma annabi ibrahim ba dan kirista ba ne to miye shi walakin kana hanifan musulma shi mai aƙida ce miƙaƙƙiya musulmi kuma wa ma kana minal mushrikina baya tare da mushrikai annabi ibrahim in zaka zama hanif mai tauhidi mai kadaita Allah mai yi don Allah shine hanif mutanen annabi ibrahim kenan ثم أوهينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عنيفا وما كان من المشركين نعم Allah ya bar musu kyakkyawan yabo a ainihin al'umma ta ƙarshe sai Allah ya ce salamun ala Ibrahim aminci daga wajenmu ya tabbata kan annabi Ibrahim Allah ne ya mara addu'a da kansa kazalika ai kama jazainahu kamar yadda muka mar wannan sakamako na jazil muhsinina li anfusihim duk wanda yayi wa kansa kowa ya da kyau to haka muke sakan yawa ga masu kyautata wa kanunsu innahu min ibadina almu'minin lalle shi annabi ibrahim yana daga cikin bayinmu mu'minai masu imani wa basharnahu bi ishaq Allah ce sai muka mar albishir da wani da ishaqa istad istadalla bi zalika la anna dhabiha ghayruhu wannan ya nuna ba shi aka yanka ba wal mubashshiruna huna al malaikatu masu mar albishir kuma anan shi annabi ibrahim malaiku ne alladhina ja'uhu ala sifati dhuyufi fi dariqihim ila qura qaumi lut wato malaikun da suka zo wa annabi ibrahim a sifar baki mutane hanyar su zuwa alkariyar annabi ludu masu aikata liwadu Allah ya umarce su su je su halakar da alkariyar annabi ludu sai suka sauka wajen annabi ibrahim a nan ne suka mar bishara da wani ɗa ishaƙa shine baban yahudawa tsatsan yahudawa a nan ya fito nabiyan ko a matsayin annabi ai halin muƙaddarar ai yujadu muƙaddarar nubuwatahu لأنه وقت البشارة لم يكن إسحاق نبيا domin lokacin da aka yi busharar nan shi ishaka ba annabi bane illa ba da bulugihi lokata sai lokaci sai da ya kai lokacin Allah ce mina salihina shi ma ishaka yana daga cikin mutane na gargari wa barakna alaihi Allah ce sai muka masa albarka ta bi takthiri zurriyatihi Allah yawaita zuriyarsa wa zamiri li Ibrahima wannan lamirin alaihi dinnan zuriyar annabi Ibrahim tana da yawa kuma zuriya ce irin ta albarka wa ala ishaqa Allah yayi wannan albarkar a ɗansa ishaqa ai waladuhu bi ja'al bi ja'alina akthar al-anbiya min naslihi ko muka sanya mafiya yawan annabawa daga cikin tsatsansa ne ومن ذريتهما موسن لنفسه daga cikin ainihin zuriyar annabi ibrahim da zuriyar ishaka akwai mai kyautatawa li nafsihi bi da'a ya kyautatawa kansa yi wa Allah da'a wa zalimun li nafsihi akwai kuma wanda ya zalunci kansa kafirun ya kafirce mubinun kafircin bayyana ne bayyinun zulmuhu li nafsihi zaluncinsa ya bayyana ga kansa ففيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له في الهداية والضلالة وانا yana nuna mana dangantaka bai da tasiri wajen ka shirya ko ka zama batacce ta yiwu gidanku mutanen kirki kai kuma ka fito ta kadari shi ne bahaushe ya ce wowo wowo dan malam uban malami ne shi kuma dan ba haka ba wowo kenan allah raba mu da shi kaga cikin zuriyar akwai azzalimi akwai nagari sai malai ce wannan yana nuna kenan kasancewan mutum salihi ba ba shi da alaka da nasaba sai kaga mutumin banza iyayen mutanen banza sai Allah ya fidda wani na kirki guda daya a ciki ko biyu kada sai yadda zaka yi da su dole ka bari dan wannan ne ko ba haka bane na'am iyayensu na ban zamanin ai shi ne muka yi na fari yauwa wa'annan zulma fi a aƙabin salihi zalunci yakan biyo a ya taho daga bayan mutumin kirki la ya'udu alaihi bin naqisati ba zai koma mar da wata tawayewa ko tawaya ba wa amma salahiyatu min al-aba'i aw al-abana amma a samu kyautata daga iyaye ko yaya fa inna tazidul janibaini uwa uba nagari da nagari yana karawa bangaren guda biyu amma kaga bangare ɗaya mai kyau ɗaya mummuna bawashi yace albasa bata ya ruwa ba Allah ya sauwaye idza kanat fihima in hakan ya kasance a cikin su wa zadat fi janibin wahidin ala akhar minhuma sai ta karu a ɗaya bangaren bisa ɗayan da yake cikin su kama ƙala ta'ala tamfar yadda Allah maɗaukake ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin waɗanda suka yi imani zuriyarsu ta bi su da imani alhaƙana bihim zurriyatahum Allah ce sai mu riskar musu da zuriyarsu su shiga aljanna duka thumma zakara ta'ala Musa wa Haruna yanzu kuma Allah zai ambata mana kissar annabi Musa da Harun na'am ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم haka yake ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم eh na'am وتركنا عليهما في الآخرين eh سلام على موسى وهارون inna إنا كذلك نجزي المحسنين innahuma إنهما من عبادنا المؤمنين to kun ga wannan kuma za a yi magana akan wasu manyan annabawa guda biyu musa da harun karkace haruna ba ta bahaushe shi bahaushe ba ya san wala harun ba zai iya fada ya ce haruna kawai daga in kana karatun alkur'ani ka ce haruna ba kai ba kunga salamun ala musa wa harun to haka sunan yake harun sai ka yi madda ta ɗabi'a Allah ce wa laƙad mananna haƙiƙa mun yi baiwa ai an amna mun yi ni'ima alawa ala musa wa harun akan annabin Allah musa kalimullah da kuma annabi harun bin nubuwati duk Allah ya ba su annabta wa gairiha da wani tama min al manafi'id dunyati wad dunyawiyya daga amfani na lahira da duniya duka Allah ya musu baiwarsa wanajjainahuma wa qaumahuma Allah ce mun tserar da annabi Musa da annabi Haruna su da mutanensu su ne banu Isra'il min al-karbil azim daga wani bakin ciki babba ay isti'badi fir'auna iyahu saboda fir'aunu fir'aunun annabi Musa ya bai da su bayi kafin Allah ya aiko annabi Musa da annabi Musa ya zo da ɗan uwansa Haruna sai suka yanta su wa nasarnahum Allah ce sai muka taimake su alal qibdi akan qibdawa wata kabila ce a Masar su ne ainihin mutanen Fir'auna Allah ce sai muka taimake su akan qibdawa fakanu humul galibin sai suka zan su ne masu galaba masu rinjaye wa atainahumul kitabal mustabin muka ba su wani littafi mai haskakawa ai albalig baligul bayan littafin su akwai balaga wajen bayani fima atabihi min alhududi cikin abin da yazo da shi na dokoki wal ahkami da hukunce hukunce wa gairiha wa huwa at-tauratu shine littafin at-taura ta annabi Musa ko wa hadainahuma siratal mustaqim muka shirye da su ta barki mai kakke ai ash-shari'atu allati adainahuma liyattabi'uha banu isra'il wato shari'ar da muka ba su domin su banu isra'ila su bi wannan shari'a to ita ce siratal mustaqim wa tarakna alaihima fil akhirin sai muka wanzar da yabo mai kyau akan annabi Musa da Haruna cikin al'umman da za su zo na ƙarshe salamun ala Musa wa Harun Allah ya ce aminci daga wajenmu ya tabbata akan annabi Musa da ɗan uwansa Harun inna kazalika najzil musinin lalle mu kamar yadda muka ba su wannan sakamako haka muke sakanyawa masu kyautai innahuma min ibadina almu'minin lalle su biyun nan annabi Musa da Haruna suna daga cikin bayanmu masu imani alladhina istanarat bihimul ardu wanda ƙasa ta haskaka da su wadara'u anha alfasada sun ije barna a ban ƙasa wastafa da bihim gairuhum waninsu ya samu fa'ida tare da su sun mazakara ta'ala Ilyas yanzu kuma Allah zai ambata mana annabin Allah Ilyas faƙala zai ce wa inna Ilyas laminal mursalin ina إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين Allah الله ربكم ورب آبائكم الأولين mhm, فكذبوه فإنهم لمحضرون mhm.
إلا عباد الله المخلصين watarakna وتركنا عليه في الآخرين salamun سلام على الياسين inna fima إنا كذلك نجزي المحسنين innahu إنه من عبادنا المؤمنين na'am to kun ga annabin Allah Ilyasu ko bahaushe ya ce Iliya wani ma ya ce Ilai ko baka taba ji ba akwai Ilai akwai Iliya wai Ilyasun ba zai iya karasawa ba saboda san banza wa inna Ilyasa to me zai same ka dan ka faɗi Ilyas wa inna Ilyasa bil hamzi awwalihi in أي جعلها همزة قدع وفي قراءة بجعلها همزة وصل نعم قيل هكذا يقول آه نديبر دبة قراءة لي بروا نمال أول قيل نبي تمدوبة تفسير منني wani tafsiri ne a babi fi ma an za ka duba reference ne ƙila wa huwa ibn akhi haruna akhi musa shi ɗan gidan ɗan uwan haruna ne ɗan uwan musa wakila huwa sibdu harun an ce jikansa ne ɗan ya shi ne sibdu da larabci hafid shi ne ɗan ɗa mugu haushe da yake hausa ba ta cika tatin batsa ba jika jika kawai ɗan ɗanka jika ɗan yarka jika to su larabci akwai bambanci jikan ya da jikar ɗa لأنه ابن ياسين ابن نحاس ابن أزيراء ابن هارون ابن عمران وقيل غير ذلك والله أعلم أرسل إلى قرية ب- بابلك ونواهيها بابلك أكا عكوش da ɓangarorinta kila innahu hayyun ummira kama ummira al-khabar wasu suka ce har yanzu iliyasu da ransa kamar yadda aka rayar da hadar wanda muke cewa halluru ko? eh? gashi za ka gani wa annahu ya baka ila akirin duniya sai ya zauna har ƙarshen duniya ta ƙari ka gani? kila yaltaki ma'al khadar fi kulli sana ya suma ne kowace shekara sun haɗu da khadir shi ma bai mutu ba suna azumi na ramadana wannan azumi bi baitul maqdis can gurin da isra'ila ta kwace eh baitul maqdis ka gane lokacin sai da umar dan kaddafi ai ya kwato shi ko a hannun buktu nasar wa yahdirani mawsumal hajj kuma duk shekara sai sun je yakin hajji har wanda kai ba shi kenan ba eh ko ta corona na ina ruwansu da ita wa zukira ibnu abi dunya ibnu abi dunya ya ambata lamba ta uku ne eh tafsirul qurtubi zaka duba imamul qurtubi juz'i na 15 shafi 116 na wa warada hadha alqawli fi hadithin da'ifin da'afahu al-albani wannan magana ta gangaro a cikin hadisi mai rauni amma albani shine wanda ya da'afa hadisin unzur silsilatu da'ifa ta yi ka samu a wani gun ba da'ifi bane ka gani shi yasa wataran wani malami a saudiya salihul munajjid yana wata lakta sunan laktan wai ma za ya hadisu ba'da al-mauti me zai faru ne bayan mutum ya mutu sai yana maganan barzaku kabari sai maganan munkar da nakir to albani ya soki sunayen ya soki sunayen munkar da nakir ya soke hadisin sai ce wa in kana ba'afahul albani ya ce ma'anan munkar manzarun lamura min qablu abinda kake inkari ka ga wani abin da baka taba ganin irinsa ba idan mutum ya mutu ana sa shi a kabari annabi ce ja'ahul malakani aswadani azraqani mala'iku biyu za su duro kabarin mutum da zarar an binne shi baƙaƙe kirin kaman bayan tukunya idan su kuma ja kamar gaushi zune munkar da nakir abinda baka taba gani ba ni ya fa gamsar da ni tun da wuri salihul munajjid almajirin salihul wane ne uthaymin ka gane mutumin unaiza ne a kasar saudiya can gabashin kasar saudiya daga sha'anin hadisi a hankali ake bi sai ka ba a fa sai a famo kuma ta wata hanyar ya inganta allah ka shiryar da mu ina ina ne annahuma yaqulani su biyun nan a sama ne cikin karatu annahuma yaqulani inda firaqihima anil mawsimi duk lokacin da za su rabu da khadir dawa da ilyas in an kare aikin haji za su rabu sai su ce masha Allah masha Allah la yasuqul khairu illa Allah godiya ta tabbata ga Allah ba mai kawo ba mai koro ya gargado da alheri sai Allah masha Allah masha Allah la yasrifu su'a illa Allah ba mai kawar da mugun abu sai Allah Allah ka kawar mana muguntar Najeriya Allah ka raba mu da boko haram Allah ka raba mu da bandits Allah ka raba mu da miyagun shugabanni Allah ka ba mu shugabanni na kwarai ba dan alimu ba na'am ma sha Allah ma sha Allah ma ya kunu min ni'imatin fa min Allah duk wata ni'ima da ta kasance fa daga Allah ne ma sha Allah ma sha Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma ma dalla da wannan madogara ta ubangiji Allah kai mana wakila kana lahu sifatu Musa fil ghadabi an ce yana da sifa irin ta annabi Musa wajen fishi annabi musa yana da saurin fishi yi wa kuwa da ƙarfi na sha'a na sha'atan hassana ya tashi kyawu mai kyau ya abudullah yana bautar allah waje alahu nabiyar rasula allah ya san shi ya sanya shi annabi kuma manzo wa atahu allahu ayatin allah ya bashi ayoyi wa sakkara lahu aljibala haka ne ko ya hore masa duwatsu wal minane wa usudin jam'u asadin ke zakuna suna zuwa gunsa kadan zai zaki shine sarkin dawa dan zaki ya kuka duk wata dabbar daji tsittake yi to shi an hore masa wagariya wa dahu quwwata 70 nabiyan an bashi karfin annabi 70 zakarahu thalabi malai ce ga madogara imamu thalabi ne ya fada to laminal mursalina yana daga cikin manzanni kama fi kauli ta'ala wa nuhan hadaina min qablukum tun gabanin wayannan annabawan Allah ce mun shirye da annabi nuhu wa min zurriyyatihi daud wa sulaimana daga cikin zuriyar nuhu akwai daud sulaiman dan dauda ko to da ne da uba wayannan wa min zurriyyatihi daud wa sulaiman karkace daudu dawud wa ayyuba a'a ba ayyuba ba ayyuba sai kai tashdidi wa ayyuba da annabin Allah ayyuba wa yusufa ba isubu ba ba wa musa wa harun da musa da haruna wa kazalika najzil muhsinin haka muke sakan yawo masu kyautayi suratul an'ami aya ta 84 wa qala ta'ala wa isma'ila wal yasa wa yunusa wa luda akwai annabin Allah Isma'il da akwai al-yasa akwai annabi lut wa kullum faddalna alal alamin kowanne mun fifita shi akan talikan zamaninsa haka ne ko wa min aba'ihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim daga iyayensu da ƴan uwansu da zuriyatarsu wajtabainahum wa hadainahum ila siratil mustaqim sai muka zabe su muka shirya da su ga hanya mai kakkiya suratul an'ami aya 86 zuwa da 7 an hada wannan ko to mu je ina ne ta biyu fala ta'buduna hu ko ko ba shi bane to ina ne gurin atada'u to to na gane na sashi na'am allazina stanarat bihimul ardu ko wayanda kasa ta haskaka da su wadara'u an halfasada suka ingije barna gabarin kasa iz qala liqaumihi ala tattaqun yayin da yace wa mutanansa ya ku mutane na ba ku jin tsoron Allah atad'una ba'alan yanzu za ku dinga bautan dan maraki ismu sanamin lahum min zahabin kaji wani dan gunki suke na dinari wa bihi sumiyal baladu aidan ba'ala bik sunan garin kana jin ba'ala bik to sunan ba'al din gunkin su ne mudafan ila bik ba'ala bik kaji shi ya fito wa rukkiba tarkibal masji sai aka hawar da shi wato aka mai da shi compound now kaman ka ce keken dinki rigar ruwa to irin wannan wasmul baladi awwalan bik sunan garin da farko bik ne thumma udifa ila ba'al sai aka raba shi zuwa gaba al'idafatar jummati ko? ajimata ko? wai idafa ce ta ajami ka ɗauko abinda ba larabci ba kama ka a larabci kama yadda ba haushe yake satan kalma aka ce bokiti ai bokiti ne turanci ne ko ba haka ba mu mun son likidiri da hausa kai ba ka san likidiri ba na'am ya ce a ta'abudu haka ne ko? a ta'abudu na huwa ta zaru na asanar khalikin yanzu za ku bautata wa ba'al wannan gunkin naku ku bar mafi kyawun halitta ai a tikanar mukutadiri na ko? mukaddiri na ko? wato wadda ya fi kowa gwaninta wajen kaddarta abu allazi asana kullu shay'in khalaqahu wanda ya kyautata duk abin da ya halitta duk in ka leka ruwa sai kaga wani abu kaman zare amma kuma babba ne yana ta yawo a ruwa yana motsi tun yana baka al'ajabi har sai ka gane girman ubangiji dangane da shi kamar yadda Allah madaukaki yace allazi asana kullu shay'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin Allah shine wanda ya kyautata duk abin da ya halacce shi ya kuma fari halitta dan adam daga laka thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sai ya sanya zuriyarsa daga tsantsar shine sulalatin min ma'in mahin daga ruwa walakantacce na mani thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi sai daidaita shi ya busa masa ruhinsa waje alalakumin sam'a wal abasara wal af'ida ya sanya muku ji da gani da zukata kalilan ma tashkurun kaɗan ne kwarai kuke tunani surati sajada aya ta takwas zuwa ta tara wa qala ta'ala laqad laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim haqiqa mun halicci mutum cikin kima tsari mafi kyau surati tini aya ta hudu na'am yace fala ta'buduna kar ku bautata masa Allah rabbakum wa rabba abaikum al-awwalin Allah shine ubangijinku ubangijin iyayenku na dauri bi nasbil asma'i thalathati ala badal min asana wa qara bi raf'ihima ala idmari huwa fakadzabuhu fa innahum lamuhdarunku an ja wannan ma sai suka karyata shi Allah ce lalle su sai sun halarci cikin wuta saboda me saboda karyata shi da suka illa na eh illa ibadallahi almukhlasin sai bayin Allah na gargari masu ikhlasi ai almu'minina minhum alladhina akhlasahumullahu liibadatihi wanda Allah ya zabe su dan bautarsa fa innahum najaw minha su kan sun tsira daga wuta wa tarakna alaihi fil akhirin shi ma mun barmar kyakkyawan yabo Ilyasu cikin al'umma ta ƙarshe salamun ala Ilyasin yaminci daga wajenmu ya tabbata akan Ilyasu ai Ilyas jam'u salamatun lugatun fihi wa qila huwa wuqu wuqumihi ko huwa wa qaumuhu ka'an ka'anna kullu wahidin minhum summiya Ilyas Ilyasin din wai shi da mutanensa ne kamar an ambace shi da duk mutanensa ne wa fi qira'atin bi fatil hamzata hamzati wa madhan ay ala ala ilyas kenan inna kadhalika najzil musinin lalle mu kamar haka muke sakan yawo masu isa ne innahu min ibadina almu'minin lalle shi yana daga cikin bayan mu mu'minai mun zo gun tsayawa to kan wannan za mu takaita in allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora daidai kan aya ta 133 wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau za ka yi da yawa ko? saura minti uku?
a zai ka aika za a samu Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Kafin a je ga karanta tambayoyi ko kuma masu neman wasu bukatu, akwai wannan daga masu karban kayan marayu. Wannan ta ce wata baiwar Allah ta ba da kayan yaro namiji da gyalle a kwamitin marayu da niyyar Allah biya mata bukatunta na'am Allah biya mata wannan ma wata baiwar Allah ta ba da turmin atamfa guda biyu da yadi biyar a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wannan wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu da niyyar Allah ya ji kan iyayensa Allah ya ji kansu wata bayar Allah ta ba da siga gwangwani biyu a kwamitin marayu tana neman addu'a a wajen malam da sauran musulmai bisa waɗansu matsaloli da suka sha mata kai Allah ya yi mata su wata bayar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah ya saka masa da sai an faɗi mata bakwai ne a baɗi wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri nan ma wata baiwar Allah ta ba da ɗinkakkiyar riga da siket na material Allah ya saka mata da alheri to a ƙarƙashin wannan aka ce a sanar da dukkan wadda dai insha Allah suka rubuta cikakken adireshi da lambar waya tuni an fara isar da saƙon taimakon ga wadda Allah ya sa za su samu kuma insha Allah za a ci gaba da yi sannan ina jiran litinin kuma shine za a yi na gaba ɗaya wadda za a nan masallacin sheik abubakar mahmud gumi amma yanzu ana nan ana ta tattance duk takardu inda da adireshi za su ga an kira an ba su tali wato kati wadda da shi za a je a rika karban kayan nan wani bawan allah ya ba da naira dubu daya a kwamitin marayu Allah ya saka sannan wani bawan allah ya ce a yi tuni ga al'umma kwanaki an ja hankalin ma'aikata cewa batun albashi to an fara albashi a federal government saura na jiha waɗanda suka samu kar su manta wasu sun yi alkori cewa za su ɗan bayar wani abin an yi albashi to a yi ƙoƙari wajen taimakawa harkar marayun nan idan malam kaga takarda wasu za a ga abin tausayi yadda wasu suke rubutowa takardar wadda akwai bukatar kowa ba sai mai kuɗi da yawa ba ko naira ɗari ɗari biyun nan da mata suke bayarwa in an haɗa za a samu kuɗi mai yawa ta yadda in kayan abinci ne za a saya musu in kuma tufafin ne ma za a saya wannan shine ga takardu tili wasu kaman suna kuka wasu duk abin da sai dai Allah ya hore Allah ya sa kowa tema yawwa sannan kuma akwai wadda ta rubuto mai hijabi doguwa to ta rubuto lambar waya kuma wasu masu rubuto su masu neman hijaban yau da ya takardu ga shi ga lambobin waya waɗanda suka ce za su kawo sai su kawo hijabin amma ba lambar wayar zan bayar ba sai ku kawo hijabin sai a kira lambar eh waccan ta jiya kuma wadda ba ta zo ba sai a baiwa wasu ga takaddun da yawa masu neman hijabi wannan malam wata baiwar allah ta rubuto takarda tun shekaran jiya ta ce allah shiga fatta malam da fata an sha ruwa lafiya allah ya ja nisan kwana malam don allah a sa musulmi 'yan uwan mu addu'a akan allah ya kawar da cutar nan ta zamani a cikin matanmu musulmai ta ce wallahi malam masifa ce babba ga matan nan mazajensu wasu duk sun mutu ba damar aure malam ka yi wa maza nasiha su daina ɗebowa cuta suna sanyawa matansu ta ce mu ke ganin abin ban tausayin malam mu da muke aiki a asibiti muke ga masifa ta ce wallahi malam mata da yawa suna fama da wannan jinya ta zamani kuma ba yadda suka isa kuma mazajensu ne suka ɗebo suka sanya musu abin tausayi don allah malam ka yi nasiha kuma akan duk wanda ya ɗebo to abin ya tsaya a kansa kar ya sa wa iyalansa to ai kasa ba zai yiwu haka ko zai yiwu yawwa sai dai a yi addu'a Allah ya tsare su mazajen masu ƙetare haddi dama ita zina ai bala'i ce in ka je ka yi ka ɗauko cuta ka dabka wa matarka ka kashe zuriyarka gaba ki da ba a ce ma da baka mutu ba abinda za ka ganin kawai sai ya kashe ka matarka ko matanka kaga dole suna lalacewa ba yadda za ka yi da su ai ba musibar da take wannan da aka a daina wannan fasadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisinsa ya ce abu guda biyar fitina ne kada Allah ya jarabce mu da su ya ce matukan alfasha ta yadu a cikin al'umma to za a samu cututtukan da da a asalin al'ummar babu su to shi muke gani yanzu Allah ka shiryar da mu na'am to bari mu karanta waɗannan tambayoyi da na alkori jiya mata da suke sauraron wannan tafsir su shaurara don yawanci takaddun sun yawa irin to kafin nan kuma wani bawan Allah ya bada naira dubu goma a kwamitin marayu sannan kuma wani ma ya bayar da naira dubu biyar a wadda gidansu ya kama da wuta to sai a neme shi yawa sannan ya kuma bayar da naira dubu biyar a wadda take neman keken ɗinki al Allah saka da alheri daman ta sake rubutowa ashirin kenan to aka ok ko da yake takardun najin suna cikin wannan nasu wannan tana cewa malam tambaya ta ita ce yarinya ta ce al'ada ta zo mata a tsakiyar watan ramadan amma kafin nan zuwa wato kafin zuwan al'adar tasa ta sha azumi da yake yarinya ce akan da ba ta yi shine nake tambaya malam bayan sallah za ta rama wadda ta sha ne kafin zuwan al'adar tata ko kuma na zuwan al'adar za ta rama abin da ya zo bayan al'ada shi za ta rama ina ba ta taba yin al'adar ba eh sai a wannan lokaci to ai ba za ta rama baya ba gaba ake fuskanta
wannan ta ce malami ce ina azumi wajen karfe shida sai na ga wani abu baki ya fito a jikina malam kuma shi wannan abu na saba ganinsa ne lokacin jinin hailata malam ya matsayin azumi na in na tashi zan rama a hadda shi ne ko kuwa sunansa kudura kamar ruwan kwata za ta gai mala wala haka ne jini ne akwai sufura kuma shi kuma kamar ruwan nama za a gai shi ma jini ne akwai jaja zir kuma shi kuma shi ma jini ne kala uku ne malam saminu mu tafi karatu to Allahu akbar wannan ta ce malami ne idan na jinin haila ko na biki idan ya kusan daukewa yakan zo min sau daya a yini kuma baya zuwa min malam sai bayan sha biyu rana to malam ba na gane daukewarsa sai bayan sha biyu ranar to in na yi wanka sallar azahar zan yi ko zan hada haddata asuba don allah malam kamar na bayani asuba ta wuce a yi a zahar za ta yi kawai gaskiya ne wannan sai tana zuwa makaranta makarantar ma ba irin malaman islamiyyar yanzu ba yawwa
to wani makaranta wannan ta ƙarshe saboda lokaci wannan yana cewa malam ina yin azumi sai na yi haɓo to ya matsayin azumi na yake sai ka wanke habo ba komai azumi lafiya sassamin
iya tambayoyin da za a karanta masu rubutu a tambayoyi su san cewa akwai bukatar su san irin rubutun da za su yi wani rubutun ai ko malaman firamare ma ba sa iya karantawa sannan kuma takaddun da suke rubuta wani kaman ta tsire ya dauko rubuta shi yasa za ka ga suna ta rubutowa ni kuma ba na kula da su sai masu neman taimako da dama tunda ba lokaci ba za a karanta ba sai dai masu neman addu'a akan masu biyan bukatu na alkhairi da masu fara jarrabawa da masu neman mazaje na kwarai da kowa da kasar mu Najeriya yadda take cikin nan a sata a cikin addu'a Allah kawo mana mafita ya yayi wannan matsaloli da ake fuskanta a wannan Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين